من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا جمعة شاءكم ووتر ربيع الأول hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 30 ga watan goma miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 to wannan ina ganin bagiren shine karatu na farko da zan gabatar a wannan bagiren a karce na lazarai ne nan ko? to maudu'in da aka nemi in gabatar da karatu a kansa maudu'i ne mai tsananin faɗi shine makircin yahudawa da kuma nasaru ko kiristoci game da addinin musulunci wannan maudu'in gabobin shi suna da yawa domin karatu guda ko biyu ba da sa tsammanin ko karatu ɗari suna aika da wannan karatu dalili kuma shine cewa tarihin da makircin yahudawa suka yi ma annabawa kowane annabi in ka ɗauka kaga makircin da suka yi bai shi kaɗai karatu ne mai yawa in ka zo zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makircin da suka shirya masa karatu ne mai yawa in ka gini makircin da suka yi a zamanin khalifofi guda hudu yana da yawa in ka ɗauka daular umawiyya makircin da yahuda suka yi a cikinta yana da yawa daular abbasiyya yana da yawa zamanin tarihin musulunci daulolin musulunci da aka yi har zuwa yau yana da yawa a yanzu kuma makircin da suke yi yana da yawa kuma wanda suke tunanin su shirya don su aikata yana da yawa a kuma wani fage a fagen siyasa a fagen jagoranci ne a fagen abin da ya shafi zamantakewa ne a kan fagen abin da ya shafi wayewa ne a kan fagen abin da ya shafi a'a yadda suka tsara kasashen duniya a yanzu a kan fagen intanet ne kafafen yada labarai a kan fagen lafiya ne ina wanga maudu'i ya yi faɗi kwarai da gaske shi yasa sai mun tashi tsaye game da bincike da karatu gwargwadon hali da yake lokacin namu na san ba mai yawa bane ba zai ba za mu wuce dai awa ɗaya ba insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba maudu'in mu cikin makircin yahudawa bayan mun yi bayanin me ake nufi da makirci za mu tattauna ne akan ababe guda uku mas'ala ta farko shi ne mafhumul usra me ake nufi da mafhumul usra fil islam abu na biyu za mu tattauna akan makircin yahudawa wajen ifsadu tarbiya hanyoyin da suke bi wajen bata tarbiyyar mutane da sun ga kiristocin da nasarun da kuma sauransu abu na uku za mu tsanta kofagen matasa to waɗannan su ne abubuwa guda uku zan ɗan ɗebo daga cikinsu abinda lokaci ya sauƙaƙa kalima ta makirci ba kalima ce ta hausa ba kalima ce ta yaren larabci ana cewa makara yamkuru fa'ala yaf'ulu shine wato ka nuna ma mutum wani abu wanda kamar alkhairi ne gare shi amma kuma kana ɓoye mishi wata ɓanna wadda kake son ka hallaka shi da ita shi ne makirci ga mutum yana tare da kai ya ci abinci tare da kai ya sha tare da kai amma kuma akwai abin da ya ɓoye maka shi ne kalima ta makirci to shi yasa kuke ganin cewa in an ce makirci mutumin da yake nuna ma ƙauna yana iya shirya maka makirci duk da yake waɗansu suna ganin a'a shirya makirci shine a ɓoye maka a yi ma tarko ph wadda ake son ka fada cikin wani abu shi yasa Allah yake ba mu labari manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an shirya masa makirci Allah yake wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa iz yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke shirya maka makirci a darun nadwa yadda za a yi a kare da kai wuta ta mutu murhu tunda sun ce an samu wani yaro ya zo da sabon wani abu wasu na cewa li yuthbituk a tabbatar da kai ai li yuhdisuka a daure ka ashe ba yau ne aka fara tunanin ba a daure mai wa'azi aw yaqtuluk wasu na cewa a kare shi aw yukhrijuk wasu na cewa a kore shi dama waɗannan su ne manya-manyan tsare-tsaren da ake yi mai da'awa in dai ya tsaya akan da'awa ta Allah wasu na tunanin ya kamata a kashe ka wasu na tunanin ya kamata a ɗaure ka wasu kuma suna tunanin ya kamata a kore ka to kalima ta makirci tana nufin ɓoye abin da ka yi ya aikatawa amma sai mun yi hatta ba duk lokacin da kalima ta zo ta makirci ba take nufin a'a makirci saboda ina jan hankalin ɗalibai ‘yan uwana larabci zalla tsagoronka bai isa ka gane addini sai ka koma ba malamai yadda ka san dan an aihi mutum france ba shi ke nuna ya iya france ba ya dai iya magana da france amma bai san dokoki ba makka da larabci ne ke sawar kawai mutum ya gane addini da duk laraba makka malamai ne dole akwai ka'idodi da ilimi na shari'a shi yasa a cikin suratu annam Allah yake ba mu labari mutanen annabi shu'aib mutanen annabi salih muke son cewa wa laqad arsalna ila thamud akhahum salihah an i'budu allaha fa idahum fariqan yaqtasimun قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون wa makaru na Allah ce su waɗannan mutane sun shirya makirci wa makarna makaran mu kuma su Allah mun shirya makirci to kaga idan baka san ilimin larabci da kyau ba danganta makirci zuwa ga Allah abu ne wanda ya kamata ka fahimce shi haka nan ma a cikin suratul anfal Allah ya zo da shi karara wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله سنا باكرتي الله yana shirya باكرتي to nan in baka san ilimin larabci da kyau ba kaga kashi da cikin matsala domin danganta makirci zuwa ga Allah mu ne yanzu an ce makircin Yahudawa da kaza ai mun san danganta makirci zuwa ga Yahudawa ba matsala bane amma danganta makirci zuwa ga Allah direct dole sai da ilimi a nan a gurguje abinda nake son in ci sai ka san ilimi na balaga za ka iya fitar da wannan sai ka karanta tafsirai na malamai za ka iya fitar da wannan na abin da ake nufi da makirci shine suke ce ma min babin mushakala mushakala shine a sanya ma abu suna saboda ya zama to sakamakon wani abu faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda ya ketare muku iyaka kuma ku mai ta'addanci irin da muku ta'addanci kaga mai da martani ba ta'addanci ba domin mi domin mutum da ya cuce ka nemi hakkinka haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta a'a nema sa a biya ka ai ba mummuna bane mutumin da ya zalunce ka dan ka daga hakkin ka ai ba mummuna kai ba to min babil mushakala larabawa suke ka labarin wani mutum da ya je wajen su ɗan uwansa ɗan uwan naka ya samu matsala da su aka kawo abinci da ya zo ya zauna sai suka tambaye shi ni kake son abin nan ai maka abinci a dafa ma قالوا اقترح شيئا nujid laka tabkhahu ka faɗi irin abincin da kake so mu yi maka sai ce itbahu li jubbatan wa qabisa ku dafa min riga aljabba babbar riga da karamar riga kaga ai ba a dafa su ba ana bukata ta ba abinci bace abin da nufi bukata shi ne sukura so wannan dai na kawo shi ne saboda ɗalibai su fahimci irin yadda tafiya take kalima ta makirki tana nufin ɓoye ma mutum abin da kake fata a kan shi to sai nace za mu tattauna akan ababe guda uku na farko wanda muka kawo ya kamata mu san suwaye yahudawa suwaye nasaru abu na farko ce nan yahudawa su ne malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan kalima asalinta wasu suka ce asalinta daga ɗaya ne daga cikin 'ya'yan annabi yaqub wanda ake kira yahuda to larabawa sai suka ɗauko wannan kalima sai suka cire zalun sai suka mai da shi dalu suka ce yahudu waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a yahudawa kalima ce da ta samo asali daga wato annabi musa alaihi salam lokacin da yace waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayka waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa ta samo asali daga at-tahawud shine at-tahawud jijjiga kai saboda in suna karatun at-taura in ka duba ko yanzu ka diba cikin tele TV satellite event card i24 da sauran wurare in an ka gudu su a Baitul Maqdis in suna karatun at-taura suna jijjiga kai to shi ake ce ma tahwid hawwada yuhawwidu tahwida idza qa'a ra'sak amma abinda malamai suka tafiya akan shi shi ne wannan kalima cewa mafi inda yake inna hudna idai kamar shi ne zuwa gare ka kalima ta nasara shi ma akwai maganganu guda biyu waɗansu tafi cewa ta samo asali ne daga mutanen da annabi isa alaihi salam ya nemi su taimake shi an gane ko falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah قال الحواريون نحن أنصار الله sinan daga na aka samu annasara waɗansu suka ce a'a annasara daga annasira ne garin da aka haifi annabi isa alaihi salam garin da aka haifi annabi isa alaihi salam a ina ne ha wata ƙasa ce inda aka haifi annabi isa alaihi salam a wace kasa ce falastin ko to kaga ashe asalin kiristanci daga ina ya samu asali daga gabascin duniya tun da falastin ayyancin gabascin duniya ne ko to ya an kai kuma yanzu vatican ta kwace kiristanci ta mayar da shi a italiya ya an kai kuma america ita ko ta zaɓi mazhaba ta protestant ta kai ta aji kai wajen ta duka waɗanda abubuwa ne waɗanda musulmi ya kamata mu tashi tsaye kenan a nan abinda nake son in ci kiristanci daban yahudanci daban kuma kada ka taɓa sawa tsammanin cewa wai aqida guda ce kun san muna abinda muka dauka da an ce da yahudu da nasara sai a ce ai duk aqida guda yahudu da idan za a cuci musulunci da yahudawa da nasaru ko da kiristoci suna tafiya tare amma ba aqida guda bace amma bari in bada dalilai saboda waɗansu abubuwa ne waɗanda ya kamata mu waye musu abu na farko ku sani cewa a kiristanci Allah nawa ne uku to a yahudanci fa Allah nawa ne a cikin yahudanci akwai aqida wadda ta bayyana gare mu wadda alqur'ani ya faɗa shi ne Allah biyu ne dan Allah ce wa qalatil yahudu uzairu uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne in ku uzairu ya zan dan Allah kina an samu Allah nawa biyu wa qalatil nasara almasihu ibn Allah su ko sun ce Allah biyu ne to a nan abinda muke son ku fahimta kafin mu shiga cikin makirce-makircensu ashe kiristanci mazhabobi mazhabobi a cikinsa yahudanci mazhabobi mazhabobi a cikinsa saboda cikin kiristanci waɗansu sun ce Allah uku ne akwai isa akwai ruhi mai tsarki akwai Allah babba waɗansu kuma suka ce a'a akwai isa akwai maryam akwai kuma mi akwai Allah babba sun cire ruhi mai tsarki kun gani daga nan aƙida ta trinity da suke kira trinity idan muka duba cikin yahudanci abinda zai bambanta muna yanzu mun gane cewa kiristanci manya-manyan mazhabobi guda biyu yake da su akwai yanzu vatican suna da aƙida ta catholic akwai kubrul protestant sannan kuma shi ko yahudancin gefensa yake to amma inda matsala take su yahudawa a matsayin kafirai suke ɗaukar kiristoci su kuma kiristoci a matsayin kafirai suke ɗaukar yahudawa amma matsala in aka zo wajen tafsiri sai a zo sai a nuna waɗannan duk tare suke musamman saboda waɗansu ayoyi suna zuwa da abin da ake suke haɗe su amma ana buƙatar tafsiri saboda abin a rarrabe shi shi alƙur'ani ya kawo shi shi mai karatun bai tsaya bayan rarrabe kawai na dibin kamar abin haka yake misali zan ba ku misalin aya guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu sun ce lan yadkhula al-janna ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda yake akan addinin yahudu yahudanci kenan aw nasara ko da yake akan addinin nasaranci sai an kace ai yahudawa da kristoci suke ba mu shiga aljanna sai su wannan tafsirin gurgun tafsiri ne aya ta biyu walan tarda anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ai da yahudawa da kristoci sun ba za su taba yadda da kai ba sai ka bi su wannan ma shi ma gurgun tafsiri wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan illa man kana hudan aw nasara wa qalu sun fada nan a hadina lan yadkhul al-janna babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan to yahudawa ba wanda zai shiga aljanna a wajen su sai ba yahudi au nasara au litanwi su ko kiristoci a wajen su ba mai shiga aljanna ce wanda yake akan addinin nasaranci walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum lan tarda anka alyahud ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai mai sauraron alqur'ani musulmi yahuda ba za su yadda da kai ba walan nasara su ma nasaru ba za su yadda da kai ba hatta tattabi'a millatahum ma'ana kiristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kiristanci yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci in ka bi kiristoci yahudawa ba su yarda da kai ba in ka bi yahudawa kiristoci ba su yarda da kai ba dan haka ka kama Allah ka huta ni addalili bari mu fito da abin baro baro dan na san wani yanzu abin da yana mai mastikin kai sai kai wanda fasara wani wata bajin ta ba ba matsala akwai dalili Allah ce wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay' وقالت النصارى ليست اليهود على شيء القرآن يهودا sun ce laisatul yahudu ala shay ba akan komai suka mabata tuna ɗan wutar jahannama wa qalatin nasara laisatul yahudu ala shay ashe sun boye amma Allah ya bada labarin hakika ne abin da suke ciki kuma bari ka ji wata aya Allah ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatahum sai Allah ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dan haka ba aqida guda bace kuma bari in kara maka wani dalili wanda baka ganewa saboda musulmi muna bukatar wayewa wajen tattaunawa da waɗanda suke makiyan addini sun karance mu sun samu ba mu san su da kyau ba a wajen kiristoci annabi isa min yake ni a matsayinsa ha Allah ko to a wajen yahudawa ni a matsayin annabi isa dan zina ko ba haka Allah ya faɗa ba bari mu ɗauko ayoyi فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما سنتي مريم تايد نتاكاو النبي إيسى ويفعل ونن يهودا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم بل ما كنا الفهرين سوى سنكشي Yesu almasihu to yanzu wanda yake alfahari da ya kashe Allah a wajen kiristoci kuma yake ce ma Allah su dan zina don kaga an haɗo bibula an ce maka don ɗaya na kai yanzu in dai ba hauka gare ka ba kai kana ita yoshe wanga ya ce wannan Allah ne wannan kuma ya ce dan zina ne wannan kuma ya ce Allah ne kuma wanga shine ya kashe mishi Allah nashi kuma yanzu a ce yau babbar coci ta duniya tana isra'ila san a falastin kuma babban wurin da yahudawa suke ibada kuma shine a falastin kuma a ɗauko bibul a ce muna al'ahadul qadim da al'ahadul jadid kullu hadhihi akadib wa tusahhaf at-tala'ub bil uqul duk babun da yake cikin ina ganin wanga dai na san dai insha Allah ta'ala an fahimci wannan kenan mu fahimci cewa waɗannan mutanen ba su yarda da juna ba ko kusa kuma ba sa yi ma juna fatan alkhairi amma lokacin da za a zalunta addinin musulunci to suna haɗa kai domin a ƙa'ida ta duniya ahlul batil millatun wahida duk mutanen da suke maƙaryata in Allah ya kawo mai gaskiya gaba ɗaya za su haɗe kai su yaƙe shi saboda cimma burinsu shi yasa duk kafirin duniya kaf addinin musulunci suke yaƙa mi yasa saboda musulunci ɗaya ga hana su su kai labari suna da alƙasin almushtarak bainahum akwai abin da ya haɗa su shine su cimma burin su na banda yanzu kada ka taɓa sawar tsammanin ƙasashen turai suna son juna ƙarya ne ba wata ƙasa ta turai da take son wata amma lokacin da za a zo a mamaye wata ƙasa ta musulmi ko ta afirka ko kuma ƙaramar ƙasa sai su zo kawai su zaka su danne ƙasa su mamaye ta su tsaci arziki in so sai a raba aiki kusan ta hashi to lokacin kuma yana tafiya kuma ga shi nukta ba ta farko ba mu shiga cikinta ba a dai hankali abin da ya samu na farko sai mu shiga zuwa ga mafhumul usra mafhumul usra al usra shine fami ko ba shine fami ba lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi niyya ya kawo dan adam bisa doron kasa in an ce fami a fahimtar mu menene fami wa yake fara gina famili a duniya uba da wa kuma da uwa tun zamanin annabi adam haka ne ake samun fami fami fami fami fami fami to yanzu duniya ta wuce wannan tsari kuma musulmi suna kwana yanzu ana ɗaura ma namiji aure da namiji ko ba ɗaura to min sunan su fami ana ɗaura ma mace aure da mace ko ba ɗaura min sunan su fami ana ɗaura ma mace aure da kare yanzu ko ba ai me sunan su fami ana sai da rogo mata ko yanzu ko ba a sayarwa kuma sai mutum ya je ya aure rogo me sunan shi fami mata yanzu suna zuwa su sayo maza waɗanda an kai suma na rubu ko su je su sayo al'auran maza ya zammi fami ashe akwai wasu fami daban-daban daban waɗanda sun ka bayyana amma ba kowa yake tsaya ba yayi nazari a kansu saboda akwai abubuwan da duniyar yau take cikin su waɗanda mu mutanen nan sun karance mu yanzu a ƙasar France a ƙasar Holland in an ka haife mutum namiji ko mace ba a sa mai namiji ko mace ko san mu da yanzu in aka haifa mace ni za a sa mata feminin ko in namiji za a sa mai ni masculine ko to yanzu a Holland an sa doka ba a yin wannan ba a sa feminin ba a sa masculine miye dalili saboda sun halatta cewa namiji yana iya auren namiji mace tana iya mi auren mace kenan bai dace ba a sa mai namiji ko mace a bari sai ya girma in mace ta in ta girma ta zaɓi kasancewa ta mace sai ta zauna mace in ko ta zaɓi ta kasance namiji kenan sai ta je ta nemo makanta mata idan kuma namiji ne to ba a san ɗan daudu zai zama ba ya zama to mace ko ya zan namiji kenan kada a sa mai namiji an shiga cikin hakkin shi a bar shi in ya girma sai ya zaɓi namiji ke so ya zan ko mace shi yasa kai internet in ku masu aiki da wata ba ga ana rubutawa abin gaba in ka zo sai a rubuta maka feminan masilan ba ko ba ku gane shi ba in za ka budawa abu na internet ana sawa feminan kuma a sa maka masilan ko ko ba ku gani ba to bayan shi ne aka rubutawa otar kun sa abinda otar to bayan namiji da mutuwa a kuma duniya otar wai mutumin da yake son ya zama to namiji ne ko kuwa ne ke zaɓe ya kasance mace su ne otar a wajensu don haka mafhumul usra a wajen turawa ya sha bamban da mafhumul usra a tsarin da aka sani kuma yau kun ji kwanakin nan wani ke bani labari shugaban kiristoci na duniya ya yadda a bar masu armin namiji da namiji su aure namiji mace ta aure mace kun ga saboda mi saboda addinin ba addinin Allah ba ne addini yan tsere ne yanzu abin da yasa kuka ga suna yin wannan saboda siyasar turai ta ginu ne akan maslaha yanzu kuma waɗannan mutanen sun yi ƙarfi cewa ba a yadda da su ba zai kawo matsala shi yasa yanzu kiristancin ya koma yana kwana yana ma'ayoyin na bibin na ƙarya kwaskwarima yana cewa a yanzu a bar su su aikata abin da suke so to shi yasa kuka ga yanzu in an ce usra ba wai ana nufin wanda muka sani ba to bayan haka mace kuma tana iya auren mace shi ma sunan shi fari mace tana iya auren kare ku sani cewa a zamanin nan da muke ciki yanzu kusan mutanen annabi lut su ne suka sunanta ma mutane namiji ya saki namiji ko a ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin to amma su waɗanda na zamaninmu akwai inda suka mutanen annabi lut idan su mutanen annabi lut su sun ka sunnanta mutum na min yaje ne miji ko mace mace ta ilmi mace to su ko waɗannan su ko su suka sunnanta a sa doka paske su san ba suna yi bane sun sa doka nan ko yanzu an sa doka ne a kasashen su a bar masu yi su aikata abin da suke balma sun sanya dokar da za su yada wannan ƙasar da duk ba sa yadda da wannan ba za su ɗauki mataki kanta. To, kenan yanzu kuma ana sai da robo-robo, cana yanzu ta bugo mata. Akwai wani ma daga cikin mutanen ƙasar Ingila ya ƙirƙiro mace mai kyau kuma ana na ana buga su. inan nan albarkar in bai tuba ba wannan halakakke na ya sanya ma wai rubu da farko wai safiya matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana nan an yi su yanzu wai duk wani turai ka ji masu cewa za su kare hakkin mata da wani yanzu wai wani daga cikin mutane ina ganin Japan da ya sai wannan mata shi ne aka tambaye shi kaka faske an yi ta ne da tsari yanzu wanda sun ka bugo din ka ce mace ta a gaban ka kuma an yi masa jikinsa yadda yake da jikin ɗan adam yadda yake da sarki haka ne bambancin motsi ne kawai ba ta yi to shi ne ake tambayar wani daga cikin wanda ya aure wannan matar don ya saki matarsa sai aka tambaye shi kaka ya ce a shi yanzu ai ya samu sauki economic ma e psychologic ma kun san economic man a psychologic man wai economic man dama ta shi waccan akwai matsaloli abincin sahi abincin rana fakcir ta ruwa fakcir ta wuta abinci magani yanzu duka yace babu wannan psychologic man yace waccan matar shi rigima suka yi su yi ta sahi su yi ta murice cewa ga komi ba kai to duniyar da muke ciki kenan yanzu shi yasa kuke ganin addinin musulunci addini ne wanda yake muwafiq lil fitra ya dace da fitra shi yasa duniya masu hankali suke karban musulunci hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim kuma ya zo cikin sunan Bukhari cikin as-sunan ma min mawludin illa wa yuladu ala al-fitra fitra ita ce asalin halittar da Allah ya halicce shi yasa duk mutumin da yake da cikakken hankali da ya tsaya yayi nazari ba addinin da zai karba a duniya in ba addinin musulunci ba mugabe shugaban kasar zimbabwe waɗannan mutane suka zo suka ce suna son za a ba su dama a ɗaura auren namiji da namiji mace ta aure mace ba musulmi ba ne kirista ne aiko da suka zo suka kawo waɗannan dokokin nasu ya ce so eh shi bai ganin akwai matsala amma akwai sharuɗin da ya kamata a ɗora a aza kafin a fara aiki da wannan doka abu na farko ya ce namiji da namiji a ɗaura musu aure zai sa hannu amma bayan shekara biyu idan musu kawo ɗaya ba zai yanka su mace da mace a ɗaura musu aure amma bayan shekara biyu in musu kawo ‘ya'ya ba zai yanka su ya ce sharaɗi na uku duk abu inda mai kyau ne ai mai gida ga farawa ko? idan kana rabbul baiti bin tsabli zariban fashimatu ahlul baiti kulluhum raqa in ji shayar idan dai uba ya ɗauko ganga ya buga ya ce to gida ai kowa ɗabi'a sai zata kuma tarwaku to ai in oga ya yi ya buɗe ƙofa ya ce to shi mogabi shi ne ya kamata ya fara yin wannan aure yanzu shi shi ne zai farawa ya buɗe bal abinda gayu suke cewa a buɗe bal wajen rawa ya ce in ya so shi ne namiji obama lokacin da shi ne shugaban ƙasar amurka shi ne matarsa ya zo a ɗora musu aure yana yiwa ya ce ma obama da ana barin namiji ya auri namiji mace ta auri mace ai kai ba a samun ka to wannan at-tamarrud ne ala awamirillah subhanahu wa ta'ala to haka yanzu ku ji abin mamaki an zo an ce namiji ya zai iya aure namiji mace ta aure mace sai an ka zo mu kuma yanzu kasashen mu akwai mai zo da ake kira SOS ko ba su bane SOS gidajen da ake yi kai yara waɗanda ko an an yi abandonin su dai a kaɗace akwai asbab da dama wani ba a san iyayen shi ba yali wani kilan iyayen shi sun haukace ne ba haukata ne babu wanda zai kula da shi wani kuma ko dan zina ne an yar wani kuma ko kuma iyayen shi sun kasa ɗaukar nauyin shi sun yar an tai an kai su sai da saru suka ce ah bon chance occasion ko bon occasion suka ce to yanzu ku zo Africa ƙato da ƙato in an ɗaura musu aure suna aihuwa ku zo Africa nan ne ake da mutane ana buƙatar wato ba a buƙatar su sai ka zo sai gwamnati ta bai ka yi sun yaciyo ta ba ka yaro ka kai da shi turai kaga ko ba ku aihu ba kuna da ɗa mace da mace sai su taso daga turai sai su zo nan ƙasashen su zo su cika takardu a ɗauki ɗan musulmi a ba su sai da shi can Iran ‘yan maɗigo da ‘yan luwaɗi suna ɗaukar ‘ya'yanmu suna tafiya can suna aji makarantarsu kai kai da kacce mutane sun yi yawa kacce Afirik a rage haihuwa kuma ka zo kana ɗaukar ‘ya'yan musulmi ka ɗauka ka ba arne kafiri ya tafi da su ma'akuda dan shi a yake al'aqlu salim la yaqbal hada shi da an yi magana da shi ba aya ce ko hadisi ba to an haka al'aqlu salim la yaqbal hada to ina aqlu salim babu aya babu hadisi to kun ga abinda nake so na ga ya muku yanzu sun shar'anta waɗannan kwanakin baya a saman internet america aka yi wannan shi ne cewa tsoho mai shekara tamanin da tara ya auri tsoho mai shekara tamanin da bakwai aka je aka ɗaura musu aure suka rungumi suna aka ɗauki hoto aka buga a duniya a shekarun baya wata mata a ƙasar amerika ita ko aka ɗaura mata aure da kare a coci wai ita ta yi aure na ɗai ta samu matsala da maza ta yi aure na biyu ta samu matsala a ƙarshe sai ta ga abin da kamata shine ta auri kare sai aka je coci kuma malaman coci suka zo aka ɗaura mata aure bayan an ɗaura mata aure da kare shine shi shugaban cocin fada ake masa tambaya yace ai ba a taɓa aure mai albarka ba a wannan coci irin wannan mafhumul usra fil gharb kenan mafhumul usra al asl ku dibi inda hankalinsu da tunaninsu da waye wasu da cigabansu ya kai su to yanzu kuma robo-robo suna nan ana sai mutum ya zo mace ta zo ta sai ƙato namiji wanda yake robo ne wai haka ne take son ta rayu yanzu waɗannan su ne suke kare hakkin mata ku yanzu mata ai an ka ce a'a a daina auren ku yanzu ka dibi wato al'aura al'aura ta namiji suke sayarwa sai ka iske abin ya zama tuma kamar mod za a zo mace ta sai ga al'aura akwai ta 2015 akwai ta 2010 akwai ta 2017 cikin ya ce cewa ta boye ta ai in ta yi amfani da wanda ta yi amfani da wannan ina ne za mu cikin wannan rayuwa ayu haya hadi yanzu wannan shine takattu shine ci gaban da muke nema subhanallah Allah kai mana mai kyau to dan haka dai yan uwa musulmi musulunci bai san wata usra ba illa usra wadda namiji zai aure mace bisa ga sadaki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan ina son in ja hankalin mu shine akwai masu kawo shubuha ko waɗanda za su yi tunanin su kawo shubuha kan cewa ai a cikin alkur'ani an yarda akwai wannan akida din mu yi hattara sai su ce maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana su ce alwalidaini ba a ce alwalidu wal walidatu ba walidaini kaga alwalidu alwalidu walidaini ko ba haka ba wa amma alghulamu fa kana abawahu ba a ce abuhu wa ummuhu ba su ce abawahu ashe wannan akida ta jima a duniya sai a ce a wannan ka jahilci shi larabcin kuma ka jahilci shi alqur'ani dalili kuma duk da kiristoci sun yarda da cewa mutum na farko da ya fara rayuwa bisa doron kasa shine wa annabi adam tare da wa tare da hawwa sai Allah ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum kaga abawai nan biyu ne in ka ce namiji da namiji ne da ba a ƙara aihuwa ba domin annabi adamu da hawa usai suka zauna bisa durin ƙasa ne sannan aka samu ɗan adam ga maza biyu ne suka fara rayuwa ko mata biyu ba za a samu ba sannan wannan ana kiran shi at-taghlib a cikin larabci a ɗauki wani janibi a rinjaje wani janibi sai a kira su misali da al'abu da al'ummu sai an kai taglib janibul ab an ka ce abawani haka alwalidu da alwalidatu sai an kai taglib na janibin zukur ala janibin inas kamar yadda yake cewa al'asarani an gane ko ana nufin azahar da la'asar ko ba haka ba a ce alƙamarani ana nufin rana da wata in ba ka san wannan ba wani in yi su kuɗin unicef da sauran ƙungiyoyin nan na kafin cewa lashe na zakwa shi ba ta wuya a yi ka kan mulkin kacin yanzu nukta ta biyu cikin karatunmu ba sai da ko lokacin ya sauran minti goma sha biyar to nukta ta biyu wadda muka ce za mu tattauna a kanta shi ne matsayin matasa matsayin matasa game da tarbiyya a yau kun san su turawa ba sa yin abu akan jahilci ba sa yin abu akan jahilci to sai suka nemi sun san cewa tsofaffi ba su da wata matsala su yanzu turawa ba sa kalkirkin ba sa sa wani lissafin iyayen mu cikin lissafi duk mai shekara arba'in hamsin sun kare da shi ba su lissafin shi a'a suna ganin wannan ba zai bi su ba abada duk iglis iglis da kaga ana yi yanzu ba dan waɗanda ba dan waɗannan mutane ake yin su ba saboda mi wanda ya tashi yana sallah bai yarda da duk wani lissafi da zaka yi amma yanzu waɗannan matasan da za su taso to su ne ake nema a san yadda za a yi a tsada su shi ko matashi za a kalli rayuwarsa saboda ɗan adam yana da hali guda uku idan mutum yana yawo ƙarami to ga al'ada gaɓoɓin shi suna riga hankalin shi aiki yaro ƙarami yan nan duizon kwazon katon sun kan fuzon settan gaɓoɓin shi hannu da ƙafa su ga rigan ƙwaƙwalwa aiki shi yasa yaro zai iya zuwa ya taɓa wuta sai in ya ji zahi ne zai tada baya an ka ce yaro bai san wuta ba tana da saboda gaɓɓan shi suna rigan hankalin shi aiki to lokacin da mutum ya kama girma ya kai 16 17 18 shi ko nan yanzu da hankalin shi da gaban shi tare suka aiki abinda duk kwakwalwa ta bashi kai tsaye shi yake son ya aikata lokacin da mutum ya fara kama girma 25 30 to yanzu kuma hankalin shi yana rigami yana rigan gaban shi shi yasa duk kaɓuke waɗannan halaye guda uku ذاك غاني تفسير يد تفسير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير lokacin da mutum yake yaro akwai da'af al'aqli babu wani lissafi to lokacin da matashi ya kai matashi to shine ake nema to su ko abubuwa guda uku suna fata matashi sha'ir ya ce inna shababa wal faraga wal jada mafsadatul lil mar'i ayyu mafsada inna shabab lokacin da mutum ya kai kunciya girma ya kama shi musamman yanzu dai ba mu sani ba mun san dai cikin karce karce ga sauran karce karce na matasa namu akwai masu ɗaukar ƙari to altarkin nan da ake ɗauka dama da mutum ya ji damutsa sun kai wannan lokacin zai rinka cin ƙarfi a samo tiyan wake a kawo waƙoƙi ana ana ɗauka in wangan ɗauka shi ma wanga sai a ce to ina da wani karfi na kamata a sai a ja hada wai wai shi da wani aiki na yi ja hada haka kawai ana zaman lahira a zo inda da zarna a iske ka da kayanka mai nama a ce ka yanka a ce a ce a ce ba a biya mai tebur ka biyo a ɗibi taba wadda ake so kuma a ce ma so kaka ba a biya sai wanda zaka faɗa maka mutum ya shigo cikin gidansu ya taho da wata ɗan jebartal hamu tana mai wari ya ta kuma ya cutar shi da to shi da kai muku wani ba amurki ba in ma ya tashi shigo cikin gida wani lokaci sai ya yi alama ya kunce kasa ya ba katanga pam a gane cewa boss ya shigo da mutsan ga suna an buɗe su yana tahiya in ba tsoho an ka gamu da shi in bai anniya ba za shi masallaci shi ko naka ya shigo shi na iya masa ka faɗa shi bujin tsohon shi ina hankali to wannan martaba tana da haɗari kuna fahimta ta saboda bi saboda gabbai da hankali tare suke aiki in hankalin shi ya bashi ya buga bugawa zai yi in hankalin shi ya bashi ya tafi tafiya ne zai yi bai ma tsayawa yi wani tunani babu wata tazara to shi yasa sai suka zaɓi irin waɗannan abubuwan don su ɓata matasan musulmi to babban abubuwan da kuma suke ɓata matasa shi ne ƙyalƙyaliyar banza na farko alfara babu aiki ba wai aikin ne babu ƙasashenmu ba a'a irin wanda kake so ne babu babu sai ka tafi ya ce babu aiki ba aikin ne babu ba irin wanda yake so ne babu akwai bambanci tsakanin babu aiki akwai bambanci tsakanin akwai aiki kai ku baka so shi da yawan mu waɗanda ke so babu aiki duk ƙarya ce akwai aikin amma bai iya shi saboda shi bai yarda na ba a ce shi na wani aiki na neman kuɗi sheri ta ganin shi an da alkumiyar duniya bai yarda da wannan ba amma ya yarda ya iske to ya buge da safe ya iske to ya buge da rana ya iske to ya buge da daddare kwakwalwar ta rige ta lalace to wannan alfarah da suka samu da shi suka fare mu bayan kuma alfarah akwai wanda yana da aiki amma an yi ababen da za su ɗauke mai hankali yau da kaga an ƙare sallah abu na farko halli ma in bai alliya ba wasu tafna zai buɗawa babu wata doka babu wata ƙa'ida sannan sanan ne ake zubowar aƙidu masu guba al'afkarul haddama wal aqaid al mufsida waɗanda suke zamantowa kamar gubata wanda aka zo aka zuba cikin ruwa kamar yadda hafiz ibrahim yake siffanta sha'irun ni yake siffanta yadda turanci da faransanci suka zo suka shiga cikin larabci suka bata shi sarat lausatul ifrinji fiha suran lu'abul asahiti masibi furat to shi yasa daga cikin makircin yahudawa su matasansu sun san a duniya akwai wanda bai da amfani cikin tafiyar al'umma kwallo da kuka ganin an yi na kun sa abin da yasa aka yi kwallo a turai saboda suna son su yi kontroli na matasansu a turai akwai ma'ilimta akwai turai akwai ma'aikata gwamnati a turai akwai 'yan zaune gari banza to ma'aikacin gwamnati bai yiwuwa ya ce kallon kwallo babban kai yanzu turai inda ana kallon kwallo irin da muke kallonta ana kira mota da jirgin sama bai amma akwai zaune gari banza su ba su yi karatu ba kuma babu wani abu wanda sun ka iya to sai manya-manyan expert suka ce abin da ya kamata da su a kirkiro musu kufkuf shi yasa an kayo ligwa ce ce da menene da menene kullun akwai kuf da match saboda su ba za su yi aiki ba ba za su yi neman ilimi ba kuma in an bar su za su yi cikin gari su yi balla sai aka kirkiro musu kuf a samu kato dubu ɗari a sa su suna kallo ana wai wai wai wai da malo ta zo ta bugi nan shikenan sai a yi fiya ta haka ne aka rike su ka su yi balla to mu ko inda sharrin yake da matasanmu da ma'aikatan gwamnatinmu da ma'ilimtanmu an sanyan sharshar balma hadda du'ad akwai wanda in ana wata match wallahi bai iya dagawa da'i barcelona real madrid juventus ina tsoho mai shekara 60 sai ya yi kallon match ma'ilimcin wanda ke karantar da addini kuma ya ce sai ya kallon match ya za a yi a ce abin da aka kirkira don saboda lalatattun turai ya zama to mu ba lalatattun mu ba a'a mutum da shagon shi ya aje kasuwanci shi ya ta ya kallon match match bal ma yanzu har sihiri ake yi wai kanko wata mace ta ci wani yaji yi yanka wani abu a ce mai ga abin da za a yi wai ekip kaza ka ta ci mu akwai ci irin a ci ka irin kai shirka da Allah Balma yanzu a daga cikin masu kudin afirka da manya-manyan wai wasu mutane na afirka yau kudin jirgi suke biya sosai take da tsada su je su yi kallon mace su dawo to kun ga sun kirkiri waɗannan abubuwa don amfanin ƙasashensu mu kuma don su ruguza abu yau in kafin university abdul mummuni kafin university da sai masu kula da kwallo wallahi ko jarrabawa a akwai akwai wanda ba zai tafi ba yayi mutala'a ko muraja'a sai ya ƙara kallon match in karfe ɗaya na dare ne sai ya kallon wannan match in ya so da sahi in ma ya samu damar muraja'a to in bai samu ba uwa ɗaya ko ba ɗai na zama na jami'a na yi karatu a libya wallahi a tun wancan lokacin wallahi akwai waɗanda in akwai mace karfi ɗaya na dare sai sun kalle ta in sun zo sun kwanta da safe sun tashi allah ya sa bacci bai zahin ɗauke su mutum da takwas ake fara jarabawa ko tara in minti goma ya samu da su zai aiki amma bai yarda shira ta mace wanga ina baku labarin abin da bai sani haddasu wala haraj to ina ne al'umma za su kai labari wanda jarabawa ka ta addini jarabawa ka wanda zaka kai labari ka zama ma'aikacin gwamnati yau ba ka iya zuwa ka yi karatu reshar shi ba ka yi babu wani sahabi wanda ka san tarihinsa amma duka waɗannan 'yan kwallon an ka kawo kasan su ka san ko nawa suke da shi ka san inda aka haife shi ka san matar shi wanda ya saki ka san wanda yanzu zai aure ka san likitan daga mai magani ka san da yanzu yana da lafiya ko bai da lafiya shin haka kamar wanda ya zo ya bauta ma dan kwallo a duniya shekaru shi da komai ko ne kake so kan rayuwarsa zai yi maka bayani sannan kuma bino ya sa a rayuwar shi da wacce ekip da wacce ekip suke tallar suke so su tsaye shi duka a san wannan ai shi ne dan baro le plus short du monde to da yake le plus short du monde ai an ka sai shi nau da baka in kai yi kallon kwallo shekara dubu ɗari biyar a ƙarshe wacce wani irin diplom na zaba ka tab to ɗan uwa musulmi waɗannan abubuwa duka akwai mu'assasa da suke kula da tsara hankalin mutane waɗanda turawa sun tsaya a kansu ba wai abu ne wanda haka an kai shi ba a ilmance ne za a zo a tsara a ga yadda za a yi wannan abin da shi tasiri to yana da kyau mu rinka kamar tunani kuma mu rinka tunanin yadda rayuwar mu take mu rinka karatun masanan da suke a can suke yin littattafai kan waɗannan rayukan ta rayuwar tasu saboda mu san irin da kamata mu musu ratti lokaci ya matso kwarai da gaske saura minti ba malam wai minti biyu suka yi saura kuma lokutan mu ta uku ba mu washe da cikin ba hanyoyin da turawa suke bi na bata tarbiyya dan dama ita ce lokuta ta biyu amma sai dai mai da ita ta uku saboda irin fadin da take da shi a gurguje a gurguje misali uku kawai zan ba ku saboda lokaci ya kare kuma ga Sheikh Ismail Aqib Ustaz Dr. yana kusa da ni yana jira na amma zan dan ba ku misali guda biyu zuwa uku na farko ku sani cewa akwai wani babban marubuci wani likita wanda shi ne ya bata kasashen turai ana kiransa sigmund freud sigmund freud ba yahudi ka duba tarihin shi zaka gani likita ne kuma wanda mafi yawancin turawa jami'o'in turai sun turan sun tasirantu da shi ka shiga cikin internet ka sa sigmund freud sigmund freud ya yi makafirci aiki saboda shi ba yahudi da waɗannan kiristocin da kuke gani su ba wai sun jahilci addinin ba sun san addinin ka gaskiya ne amma ba su da niyyar bi kuma suna son sai ka kafirci wadda kathirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara dammi hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه min ba'di ma aqaluhu aqaluhu aqaluhu aqaluhu sun gane sun sani sun sani ba su da biyar Allahu akbar na anan Sigmund Freud ya bi wata ka'ida da ya aza shine cewa asalin abin da ya hana ma dan adam ci gaba shine a ce abu kaza halatu ne a ce abu kaza haram ne shi yasa sai wani littafi da sunan gatana legend an gane ko amma shi abin da yake so wannan abin ya tasiri shi ne al-muharramat littafin watsamtsam abin da ake nufi al-muharramat su ne abubuwan da an ka haramta al-tsamtsam kuna fahimta ta shi ne ake cewa logo kun san logo ko kun logo ba logo shi ne kowace ekip talbalo tana da wata alama ta ta yanzu kun ga ekip ta mali tana da alama ta abin nan shahu ko ekip ta cote d'ivoire tana da giwa to haka ne to wannan logokin da kuke gani shi ne ake kira tsamtsam asalinsa wai ɗan adam can da duk abin da ya fi ƙarfin shi na tunanin allansa ne shi yasa su can waɗanda suka sa wannan shahon da sun yi zaton shaho allah ne a can aƙidarsu waɗanda suka sa giwa saboda can da suna sawa tsammanin giwa allah ce to lokacin da hankalin ɗan adam ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba sai ya gane shaho ba Allah bane sai ya gane giwa ba Allah bace to yanzu duk da yake ya yarda da cewa ba Allah bane sai ya bar wannan alama a tare da shi saboda ya ci gaba amma yana tura waccan wauta da yayi to shine al-muharramat abubuwan da can da mun ɗauke su haram ya ku mutane a fahimtar Sigmund Freud wa ƙamƙam da alaƙar su da logo yadda mutanen da suka bauta mashahu suka ɗauke shi yanzu logo ba Allah ba ne kai ma ka ɗauki muharramat a matsayin logo ka ƙare ka matsar da ta shi yasa kuke ganin cewa yanzu sai ya ɗauko wata ƙissa sa uku ya ce sa kun san sa ko namijin saniya ya ce guda uku ne sai guda biyu ya lalata da mahaifiyar shi ya mutu na biyu da rasa da mahaifiyar shi ya mutu kissa ta kawo wai abin da yake son yake nuna ba can da ana nuna cewa mutum in ya haifi ɗaya aure mahaifiyarsa ya abin kunya yace waɗannan muharrama ta tarihi ne lajan ne kaga ya mai da abin tatsuniya to wannan sigmund freud theory shi ita ce ta yi tasiri a turai yanzu har take son ta rinjayi kiristanci saboda mi saboda yau namiji ya auri namiji mace ta auri mace kiristanci da yahudanci musu yanzu da wannan ba amma tasirin yahudawa al-muharramatu wa tsamtsam shine ya fara bayyana a yanzu shi yasa abin da suke bukata mutum ya raba kanshi da duk wata ka'ida ta haram da halal ya yi rayuwar shi irin yadda ya kamata yace in ka ga mutum ya kashe mutum kawai ma yanzu misali yace ya auna da yawan mutane suke cikin matsala a duniya duk haramci ta kai su haka mutum ya ga mamaci yana son ya aure da an ce cikin al'ada haram na yace wannan ciwo sai ya kashe shi ya samu kansiyo da an bar shi ya tara da mahaifiyar shi da shi kenan wannan ciwo ya kaji abu na biyu wanda duk misali na kawai da babu abu na biyu shine cewa abubuwan da an riga an san su a cikin addini suna kokarin su kore su shi ma yanzu akwai aqidar darwin al-aqidar darwiniyya shine cewa darwin wani mutum ne wanda yake asalin mutum daga gari mu ma lokacin da muna lankwal CGM sankem da ana cikin geography an ce muna mutum daga gari ya samu asali akwai wani abokinmu ina ganin da aka tambayi kamar ana son a yi tambaya don a nuna a yi demonstrate haka nan ne sai tambayi shi kai me sunanka yace sunan shi kaza me sunan babanka ya faɗa mene ne sunan baban shi ya kama tafiya sai da kai ga kakan shi na ƙarshe wanda daga gare shi bai san wani ba ina ganin mudi sai ce to shi mudin wa ya haife shi yace wallahi ban sani ba yace to mudin nan da kaka gani biri na to kun san wannan ya karyatar da alkur'ani karara domin mutum na farko wanda fara rayuwa bisa doron kasa shirewa annabi adam kuma ya karyatar da kiristanci da yahudanci don su ma sun yadda annabi adamu shine asalin dan adam da ya fara rayuwa a doron kasa kenan kaga wannan ya kasirce ma addinin turai to amma ina ne gizo yake saka kafin in tattafi in baku lokacin ku wato shine cewa ba yahudi ya karanta iyayen shi sun yi ma Allah ta'addanci Allah ya maida su بالري ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير to yana son ya mai da mutane daidai da shi shi ya sake asalin dan adam daga gariya amma a yanzu a hankalce tun da sun ce mutum daga asalin shi daga biri na yana tafiya yana rarrafe ya fara tuma ya fara ɗaukar sanda har ya kai inda miƙe ko ba haka suke cewa ba to a hankalce yanzu muna da matar sai da mai ko ba mu da nawa gare mu suna da yawa ko to an taɓa ganin inda wata mace ta aihi biri kuma har yanzu ba mu taɓa cikin tabbiri ba ya aihi mutum to ya an kai haka tun da asalin mutum daga biri na ya kamata a cikin matar sai mu ga kawai an ahu mu na birarra suna tuma بس أقول ليش كذا هذه أكاذيب ملفقة abu na ƙarshe wanda shi ne zan liƙewa da shi cikin karatun namu saboda lokacin na baku su ne kamar matsayin mirta shi ne cewa kullum babban abin da suke so a yi inkarin mawara a tabi'a kullum abin da duk ba a gani a ce babu shi to wannan ita ce babban kofa ta kafirci da suke so a kai gari daga lokacin da mutum ya yarda babu Allah bai tunanin lahira in ya samu jagoranci a ƙasarsa ko an ba shi wata amana zai iya yin kata-kata da mutane ya hallaka su saboda bai yi imani da akwai Allah ba bai yi imani da mala'iku ba don gaibi ne bai yi imani da kiyama ba da haka kai ne ka san Allah wannan shine sharrin da kuke ganin muna ciki a kasashen mu yanzu da yawan waɗanda suke rike da waɗansu jagorori da waɗansu manyan manyan matsayi wasu mu da akwai Allah ba wasu kuma sun yarda akwai Allah amma kiyamar dai kamar labari sun ka dauke ta ga shi nan dai to shine babban abin da suke son su kai gare shi shi yasa imam wato malamai suke cewa a cikin alqur'ani sifa ta farko wanda Allah ya faɗa ta masu shiga aljanna shine ni allazina yu'minuna bil ghaib da ita Allah ya fara dan saboda da mutum ya zama to bai imani da sai abin da yake gani ba an yi barka misalin da zan rike da shi mallan don karatu ne amma na bada misalan shi ne cewa akwai wani filozof duk ba ba duk filozof suka ce babu Allah ba amma akwai wani filozof da yake nuna cewa babu Allah demonstration sai ya zo cikin class yana son ya demonstrate babu Allah ya taba tablo ya ce wannan mini ne an kace tablo ya dauko bik ya ce wannan mine ne aka ce bik ya sama tabin ya ce wannan mine ne aka ce tabin ya ce to ina Allah an ka ce ba a ganin shi to suke nan babu Allah demonstration sai wani ɗalibi ya tashi ya taba tabulo ya ce wannan mine ne aka ce tabulo ne ya taba tabul ya ce wannan mine ne aka ce tabul ya taba bik ya ce wannan mine ne aka ce bik ne ya taba mushe ba kai ba mallam mushen su ya ce wannan mine ne aka ce mushe ne ya ce ina hankalin mushe an ka ce ba a gari ne ya ce to mushe bai da hankali da dai da hankali to duk wanda ko yace babu Allah kaga Abu Jahal ma ya yi shi imani don Abu Jahal Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah lokacin da ga aya ta sauka Abu Jahal yana da rai da an tambaye shi waye ka zai ce Allah to shi kon ga ce a babu Allah kaga ake Abu Jahal ma ya yi shi hankali Allah ya wani mai kyau to ɗan uwa na ci lokacin ku sosai kuma ga malamin yana jira na nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk